أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara saduwanmu a yau ranar litinin 11 ga watan jima'a ula shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min makkata al-mukarrama ila al-madina al-munawwara wanda ya daidai da shidda ga watan yunayar shekara ta 2020 miladiyya wannan ita ce jilsanmu ta hudu a cikin wannan littafin na nuniyatu alkahtani na abu muhammad al'andalusi alkahtani darasi na baya mun tsaya a baiti na 21 a yau insha Allah zan mu tashi a baiti na 22 يقول أبو محمد الأندلسي القحطاني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحك حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اشتبتني من رداك مؤونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتحجمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع هوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولا أحسمن عن الأنام مطامئي بهسام يأس لم تشبه بناني نعم ولقد مننت علي ربي بأن أمن ولقد مننت علي ربي
ما لي بشكر أقلهن يداني ما لي بشكر أقلهن يداني فوهك كحكمتك التي آتيتني ووهبت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني حتى شددت بنورها برهاني لئن اشتبتني من رداك مؤونة فإن اشتبيت من ربك مولة حتى تقوي أيدها إيماني حتى تقوي أيها عبادي لأسبحنك بكرة وعشية
لأسبحنك بكرة وعشية ولتحجمنك في الدجى أركاني ولتحكمنك في الابتداء أركاني ولأذكرنك قائما أو قائدا ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن لأكتمن عن البرية خلتي ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأشكون إليك أسماني ولأقصدنك في جميع حوائجي ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامئي ولأحسمن عن الأنام وكرمي بحسام يأس لم تشبه بناني بوسام ياسر لم تشكر فلان نعم يقول القحطاني رحمه الله ولقد مننت علي ربي بأن أمن مالي بشكر أقلهن يداني Hakika ya Ubangiji ka muni kyauta falalu ni'imomi da dama wanda in na ce in gode ma in ma ko na gode ma in ban gode- ban gode ba. duk godiyar da ya yi gani yake a har yanzu bai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba, don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ni'imomi wanda ba iya lissafa su barantana a ƙididdige su. Yana cewa kenan la yumkinuhu mahma amala an yabluga aqdar miqdari ada shukr tilka ni'im. A nan farko abin da ya kamata mu lura mu gane cewa malam yana bayani da tauhidi akan godiya godiya farilla ce duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma godiya ya ma ni'ima to ya kamata ka gode mi ya kamata mutum ya yawaita cewa alhamdulillah dan shi yasa zaka gani a cikin raka'a goma sha bakwai da ake yi na sallah a cikin farilla kowace sai ka bude ta da alhamdulillah kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala in shakartum lazidannakum sannan kuma Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yashkura nas la yashkurullah duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah malam ya f- bayyana mana anan mahimmancin godiya sannan kuma hannu yake nuna mana akan cewa to wannan godiyan fa duk aikin da kai fa to wannan kanka ne kama ba Allah subhanahu wata'ala bane kama mali aka mali bi shukri aqallihin ne da duk aikin da kai to kanka kama ba Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala baya amfanuwa da wannan aikin naka man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha Duk wanda ya aiki na kwari dan kanshi shine Allah baya amfanuwa da wannan aikin naka kai zai amfana a ce ya zo a cikin hadisi al-qudsi ingantacce wanda aka samo daga abizar radiyallahu anhu wanda muslim ya rawaito Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni ya ku bayuna lalle fa bukun iya riskar da cutar da ni ba barantana ma ku cuce ku cuce ni walan tablughu nafa'i fatanfa'uni kuma hallo bukun iya raska amfana ta barantana ko amfane ni buku isa ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa a cikin hadisul kudusi ya ibadi ya ku bayuna law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na harkon ku mutanen harkon da mutanen ƙarshen wa insikum wa jinnukum mutanen duka kuma hallo da aljannin duka qamu fi sa'idin wahidin a ce sun tattaru a waje guda sa'id art sun tattaru a waje guda fasaluni sai su roƙe ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ataitu kulli insanin mas'alatuhu sai na ba kowa abin da ya roƙa kuma in ya bada bai san ya bada ba ma naqasa zalika mimma indi ma naqasa zalika mimma inji inji Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ba mutanen su taru aljanin su taru kowa ya tambaye biyan bukatan shi in biya mishi to wannan abun nawa ba ida ba kai ba a san ba ma an taba to dan adam ha yau in ai ba mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ya ce kai ni kullum kaza kullum kaza kullum kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da masalawa sai yake cewa illa kama yanqusul muhit iza adhala al bahr wannan duka abubuwan da zan ba mutanen nan duka da zan ba ma aljannan nan duka kamar a doko allura guda ɗaya ne a jewa ta cikin kogi ka gani kenan dukkan an ba su allura a cikin kogi kaga ba a san ba ma an jefa ta kenan shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin hadisul qudusi ya ibadi innama hiya a'malukum lalle wa ya bayina wannan ayyukan ku ne ufsiha lakum summa awfikum iyaha in kididdige muku sannan in ba ku sakamakon su faman wajada khairan duk wanda ya samu alheri to falyahmudullah ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada gaira zalika duk wanda ya samu akasin haka wanda akasin haka me kenan aksul khair ashar go yace fala yalumanna illa nafsa kai ya zargi wani dai ya zargi kan shi wa man asa'a فعليها وما ربك بظلام للعبيد وبنجينك با الظالم با يوبني با in shi ne ake cewa man amila salihan fali nafsi in ka yi matan kanka a yi wa mana a sa'a to alaya to kanka zargi kowa sai dai ka zargi kanka kenan shi ne akwai wani karin magana na laraba da suke cewa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u min jinsil amal in ka shimka alheri to ka girbi alheri in ka shimka sharri ka girbi sharri faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara shine sai malai ya ci gaba da cewa fa wa haqqi fa wa haqqi nan fa'ul qasam ce fa'ul qasam in tazo tajru ما قبل ما بعدها آه. والشمس وضحاها واو القسم والطور ايضا والنجم واو القسم ita ma wannan faul qasam ne fa wa hatta hikmat kallati ataitani malan sai rantsuwa anan yake cewa na rantsi da Allah da gaskiya hikimar da ka bani ita haka karhofa min da hasken wannan hikimar dalili na me yake nihi anan malam malam yana nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana daga ya ba shi hikima ya mai kyauta yana daga cikin zababbun Allah subhanahu wa ta'ala don saboda duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hikima to Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi kenan da ake cewa ƙalan Allah ta'ala yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kasira duk wanda Allah ya bashi wannan hikima to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi alheri da yawa a nan muka diba alhikima shine kamar misali dora abu wajen shi wada ushai fi mawdu'ihi shine wannan tarihi na hikima a shari'ance wada ushai fi mawdu'ihi ka iya dora abu wajen shi eh ka iya dora abu wajen shi kenan shine ake ce ma alhikima anan kenan kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ba shi hikima na ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, alhikima fi tatbiki shar'illah, wannan hikima ce. Sannan kuma hannu wa mutaba'atin Rasul, alhikima fi mutaba'atin Rasul ba tare da kuskurima ba, ya annabi ya yi, ni ma bari in yi. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi alhikima fi ta'amul ma algair, التعامل مع الغير ذلك الأنا الذي ليس أنا wancan wanda ba ni ba ya bashi kenan algairin anan musulmi ya shiga kafiri ya shiga yaya zan yi a matsayina na musulmi alaka da musulmi yaya zan yi a matsayina na musulmi alaka da wanda ba musulmi ba duka wannan musulunci ya tsara wannan abubuwa kenan bi hasabi ma yaqtadihi al maqam wa yuqalu kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala anan zan mu gane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba hikima a larabci ana ce mai hikima hakim kuma yana daga cikin asma'ullahul husna al-hakim shi asma'ullahul husna al-hakim wanda kuma Allah ya bashi hikima hakim shine kuma sai ake cewa walai kamar yadda as-suhaimi dalibin albani ashe as-suhaimi rahimahullah yake cewa walaysa al-hakimu kal hakimi walaysa al-hakim kal hakim hakim na farko al'abd hakim na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala mutum mai tausayi rahim ko kuma yana daga cikin asma'ul husna amma ar-rahim shine walaysa rahim kar rahim aita rahimul awwal al-abd wa rahimul sani Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ake cewa قال الله تعالى وسعت رحمته كل شيء hikimar ta Allah subhanahu wa ta'ala ba irin ta mutum bace ba shine ya kamata mutum a bambanta sannan sai ya ce la'inish tabatni min rida ka ma'unatan ya sake yin rantsuwa ya Allah la'inish tabatni in ka bani kyauta in ishtabatni wa habbatni ya rabbi bi fadlika wa ridaka in ka bani kyauta da yardarka da taimakonka ma'una taimako hatta tu qawwi aiduha imani to har sai na karfafa da wannan hikima da wannan taimakon da ka bani ya Allah in karfafa imani na nan yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi amma ya zo da siga na kasam amma ba yana nihin alkasam in bane ba la in tafaddalta alayya bi ma'unatin minka ya Allah in ka bani wata fadala daga gare ka in ka bani wani taimako daga gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa radita anni kuma ka yarda da ni la ushiranna zalika fi ta'atika zan bata lokacina zan bada lokacina duka a cikin yima da'a wa fi ma yardika ya rab da abubuwan da ka yarda da shi da abubuwan da ka yarda da shi kenan nan duka yana kawowa ne min babil qasam amma addu'a ne yaksud bi addu'a yace la usabbihannaka bukratan wa ashiyatan ya Allah kuma tsina ma tasbihi da sahi kuma da yamma anan malam ya ka fadala na azkar sabah wal masa la usabbihannaka bukratan wa ashiyatan sai na ma tambar tasbihi sai na tsarkaka ka sai na yi azkar sabah wal masa ayoyi da dama sun zo suna nuna fadalan wannan azkar sabah wal masa ina kaman nan kaman ai iktibasi ne shayar a balaga ana ce mai iktibas iktabasa الناظم شيئا من القرآن الكريم أيضا اقتبس ولا آية بكرة وعشية كده اقتبس في سورة مريم أن صبه بكرة وعشية كده اقتباسي أنا مالا وقوله في آل إمران أيضا كذلك وصبح بالعشي والإبكار كمان في سورة الروم الله سبحانه وتعالى يكتب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون in ana son mutum ya rike azkar musulmin kirki shine wanda zai rike azkar as-sabah wal masa duk wanda ya ga bai samu kanshi ba a cikin azkar wal masa yana wasa da su to ya tattabi imanin shi azkar wal masa suna daga cikin abin da yake sa mutum ya san yana da imani ya karwa imanin shi don saboda shi azkarin sabah wal masa wannan sai da shi ne zuciya za ta samu nutsuwa ala bi zikrillahi tatmainin kulub duk lokacin da ka samu kanka kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da sahi da yamma zaka shiga ban daki zaka kwanta zaka hau abin hawa zaka sa riga aita duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jeranta mana su to wannan mutum sai ya gode ma Allah don saboda abu ne mai mahimmancin gaske mutum ya yawaita tasbihi lailan wa naharan kuma hallo sirran wa jaharan a bayyane da aboye bukratan wa asila da sahe da yamma ulidu Allah aw idu rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtaqi bayna zalika sabila kenan shine malam yake bayani ko wani ba kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi wani zikiri sai ya ce ka ce la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai ba kawai ne ya ce to wannan ai na Allah ne subhanahu wa ta'ala na girmama Allah subhanahu ni a bani na wahallu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul allahumma ighfirli warhamni allahumma ighfirli warhamni waya ce ta inganta allahumma ighfirli warhamni ana so mutum ya yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ya zo a cikin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi wani zikiri ya ringa ambatan shi da shi sai Allah sai Allah ya ce ya Musa kul la ilaha illallah ringa cewa la ilaha illallah sai annan Musa ya yi kamar irin na wannan ya ce ya kullu ibadi ya kullu ibadika ya Allah ya kullu la ilaha illallah au kama qal dukkan bayinka kowa yana cewa la ilaha illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Musa da za a ɗauko la ilaha illallah a ɗora ta a saman sikeli balance kuma hallo a ɗauko dukkan abin da yake cikin sammai guda bakwai sai Allah ce ban da ni dukkan abin da yake mu rike wani abu a cikin wannan magana dukkan abin da yake cikin sammai guda bakwai banda ne a riƙe go an gano inda aka nufa dukkan abin da yake cikin sammai guda bakwai banda ne da kuma a ɗauko dukkan abin da yake cikin ƙasai guda bakwai a ɗora su a wannan sikelin guda kuma a ɗora la ilaha illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce da la ilaha illallah zai ta yi sama su kuma wannan su yi ƙasa ta yi ta fadalu zikir kenan shine ake so mutum yawaita azkar saba wal masa shine ne yace wala azkurannaka qa'iman aw qa'idan yana cikin har yanzu azkar din wala azkurannaka qa'iman zan ambace ka ya Allah a kowane hali na samu kaina imma ina tsaye qa'iman aw qa'idan ko kuma ina zamne wala ashkurannaka sa'ir al'ahya kuma zan ringa gode ma a da kowane lokaci al'ahya da kowane lokaci kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ai har yabo yayi a cikin yaba mummunai cikin ƙarshen surata Ali Imran allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله يبي ممني yace su wane ne wannan sai aka al'idah ba da ibaham in baka san su ba zo ka san su allazina yazkuruna allaha qiyaman sunan wanda suke ambatan Allah suna tsaye kuma hallo suna ambatan shi kai suna zamne suna ambatan shi kai koda a shingide suke ra'aita eh kenan kaga addu'o'i irin yanda ake na azkarin nan mutum ba yana kunce ke yin su ba da sauransu kenan shine Allah subhanahu wataala yake wasafa mummunai kenan a same ka qa'iman aw qa'idan anta tazkurullah qa'iman aw qa'idan anta tashkurullah wa qawluhu azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ayyuhallazina amanu zkurullaha kaga mummunai aka kiraya ku ambaci Allah ambato mai yawa kenan kaga a kasratul azkar ta gani ko tana ƙara ma mutum imani kuma tana ƙara kusanta da kai zuwa ga ubangijinka shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga hadisin da aka samu daga Aisha Aisha radhiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yazkurullah ala kulli ahyani ala kulli ahyanihi kaman qaulun nazim wal ashkurannaka sa'iral ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ambatan Allah da kowane lokaci a kowane hali ya samu kanshi mm. kaman shine ai annabi sallallahu alaihi wa sallam addu'a da ta zo wadda Imam Ahmad ya rawaito Albani ya ingantar da hadisin mutum eh, yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yazalu lisanika rataban la yazalu lisanika rataban min zikrillahi azza wa jal kada halshenka ya gushe ka bar shi ya jika kullun da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta a hadisin da ya zo kuma haddo aka samo daga mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallah yana cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika bayan kowace sallah ita ce annabi addu'a bayan azzikir addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallah Allahumma a inni ya Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake ni akan ambatanka a inni ala zikrika wa shukurika akan gode maka wa husni ibadatuka kuma hallo da kyautata ibadarka mu sani anan wannan abubuwa guda uku ya tambaya ya ce zikirika ambatanka wa shukurika da godiyarka wa husnul ibadatika da kyautata ibadarka kuma ka dauki wannan abubuwan su ne mabudin arziki na duniya da lafira in mutum kudin yake so in mutum ilimin yake so in mutum mi'in yake so to in ya ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da bautar Allah da gode mai zai samu in muka diba na farko a zikir Allah subhanahu wa ta'ala ce fazkuruni azkurukum ku tuna ni in tuna ku kullum kana ambatan Allah Allah dole zai tuna ka kada ki godiya kamar yadda muka ji wala in shakartum da asira in dai ka gode to Allah ya kara ma husnul ibadatika kakkiyarta tama wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi ta inda mutum bai sani ba kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara kasratul istighfar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi yusil samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara da mutum ya ringa cewa astaghfirullah astaghfirullah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina yin sama da su 70 a wuni wanda ya sani yana da garanti shi dan aljanna ne kuma ya sani kuma hallo komi yace yana so kuma hallo ya samu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha amma kuma hallo yace yana yin istighfari sama da su 70 to kai ma ya kamata a samu la yazalu lisanaka raqaban bi zikrillah subhanahu wa ta'ala kana shi ne kita wala azkurannaka qa'iman aw qa'idan wala ashkurannaka سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي يا الله سبحانه وتعالى زنبوي ما تالكي خلتي ma'ana abin da ya same ni na talauci ko kuma abin da ya same ni na kaskanci zan boye ma mutane ba na ringa jaja ba ringa kaza kaza dan saboda in na musu jajan ma jajan ba yayi amfani ba zan boye ma mutane in kai ma kuka na ya Allah na yi hijosiya na ba wanda ya san abin da yake ciki sai kai a yi da kenan ce wala aktumanna anil bariyati hallati wala ashku wanna kuma zan kai kuka na ashku wanna ishtaka ashakwa kar sami Allahu qawlan lati tujahiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah take kai kukanta daga kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga jaje zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wani sha'ir yake cewa ilallahi ashku anna fi nafsi hajatun tamurru biha al-ayyamu wa hiya kama hiya ilallahi ashku anna fi nafsi hajatun tamurru biha al-ayyamu wa hiya kama hiya ina yace zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne nake kai kuka na lalle raina tana da bukata kuma ga yanan abun ya ki sauyawa ba wani ba zaka kai Allah subhanahu wa ta'ala kenan yake cewa astafir bi sitrillah wa idza asabatni faqrun aw faqatun ashku amri ila Allah azza wa jalla kenan shine wala ashku wanna ilayka jahdu zaman wala aqsudannaka fi jami'i hawaiji ya Allah kai zan nuha a cikin dukkan bukata bana nuhu wani ba min duni kasadin ba tare da nihi wani kulanatin wacce ba wa kulani ko kuma wani tauhidi nan kenan tauhidi nan kenan duk lokacin da kake son wani abu to asma'ul husna ne zaka kira ba asma'ul insani ba asma'ullahi husna ya Allah ya Rahman subhanallah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya wanda bai barci Aisha ya wanda bai a gingidi barantana ma yayi barci to kai kuma kana ta kiran mai shinkori kana ta kiran mai shiga ban daki kana ta shiga wanda shi ma yau daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sami wani ciwon kai na minti kaɗan ya isa ya sanya shi kuka ko Allah ya sanya mai wani ciwon hakori ko wani ciwon yatsa ko wani ciwon kaza kana ta kiran shi to wannan abin shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kaka kiraye wani kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ake kira ko malam wani ko wane ne ko wane ne ba a kiran kowa ka kai kukan naka zuwa ga wanda ya wannan malamin shi ne na na shi ma mutuwa zai yi ba na kenan ka kiraye wanda baya cuta barantana ya yi rashin lahiya baya gangadi barantana ya yi barci shi ne ya ce kai zan kira ya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bukatuna ba tare da na kiraye wacce ba ko kuma wane kenan wannan ta'kid lima taqaddama kenan lalle mummunai anan ya waje ba a ce ya rataya bukatutuwan shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kare takka sami abokin tarayya shine ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da Allah ce yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara amma an ka sharadi fa ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara وقد aka tuna ma وقد halakakum atwara aida kenan kukanka zuwa ga Allah subhanahu wataala ne in kana so Allah subhanahu wataala ya amsa ma addu'an ka to kai kai wannan tauhidin ka sani cewa kamar yadda zuwa cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alta fas'alullah wa idza sa'alta fas'alullah idan zaka idan zaka roƙa to ka roƙi Allah subhanahu wata'ala wa iza sta'anta fasta'in billah kuma idan zaka temu nemi taimako kakka nemi taimakon kowa sai na Allah subhanahu wata'ala shine mutum yake hudi a cikin kowace sallar shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bautawa ya Allah kuma gare ka muke neman taimako wa'alam annan ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi amalin qad katabahu Allah alayka ka sani kuma cewa da a ce al'umma zatta taru dukkan ta mutanen duniya gabaki daya akan suna so su kama wani taimako su kama wani amfani ba su isa ba sai dai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan amfanin naka kuma allo lawistama'u ala an yadurruka da za su haɗu mutanen duniya a ce duka so ake a cutar da kai wallahi ba su isa ba sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haka in ya ce ba a yi to ba a yi a yi ta duk abin da kaga ya same ka to Allah subhanahu wa ta'ala ne na kiran wannan shine mummuni ya kamata ya sa ma zuciyar shi wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi yana nuna akan cewa bai ya tsayawa gindin kabari ya ringa roƙon kabari za mu samu wasu mutane suna tsaya gindin kabari a yi ta gindin kabari a doko wani ƙasar kabari a wani jikata a ce tana maganin kaza tana maganin kaza tana maganin kaza duka wannan shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala bai ya tsaya gaban kabari matacce wannan mi zai ma ya riga ya mutu ko yana raye mi zai ma bai iya ma komi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan duk abin da ya same ka in kana neman biyan bukata, ya ce, A gisni ya Allah, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ana bila nafsi tarfata aini kenan shine sai ya ce wala ahsimanna anil anami matami'i bi husami ya'sin lam tushbihu banani kenan nan al'anam alhalk ne an ce al'anam alhalk halittoci alhassan shi kuma alkafuwar mana kenan yana cewa ba zan iya komawa ba bana wani karkata ba zuwa ga mutane wala ahsumanna anil anai bana karkata ba zuwa ga mutane maqami in ringa kai musu wani kwaɗe na dan su biya mini yace bi husami ya'sin lam tushbihu balalin idan yake cewa a'a in sun bani ma ko in sun hana nin ta yi ta na yi shiru in kyale ke dai in kai kuka na zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan wannan shine a takaice abinda eh, annazim abul afkasani yake hudi akan game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala lokaci yayi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka yi daidai Allah ya sakanta mana da ni da ku da alheri ga baki daya Allah ka kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ka ba mana lafiyar mu lafiya Allah ka ji kan wanda suka rasu اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك